بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي على فوق البريات ورفع بقدرته السماوات وزينها بالنجوم المنيرات ووضع الأرض وزينها بالنبات وأرساها بالرواسي الشامخات وفجر خلالها أنهارا من ماء فرات أحمده سبحانه حمدا يملأ الأرض والسماوات وأشكره على ما أولاه من الإحسان والفضل والكرامات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في الأسماء والصفات الذي حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات ومنعنا من الرذائل والمضار والقاذورات أحاط علمه بجميع الكائنات ونفذ بصره جميع المبصرات ووسع سمعه جميع الأصوات فلا تختلف عليه السؤالات مع اختلاف اللغات وتنوع السؤالات يري خلقه عزته ثم يبدئ لطفه والعبد غافل في أكثر الأوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الناس والهادي إلى سبيل النجاة والمحذر من طرق الغي والبغي والعدوان وجميع الضلالات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرامات صلاة وسلاما دائمين متعاقبين على مر الأوقات أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ثم اعلموا عباد الله أن المعاصي هي سبب كل عناء وطريق كل شقاء المعاصي ما حلت بديار إلا أهلكتها ولا فشت على مجتمعات إلا دمرتها وما هلك من هلك إلا بالذنوب وما نجا من نجا بعد رحمة الله إلا بالطاعة والتوبة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب وما روفيها إلا بتوبة قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم كما كسوراري هدبا وند بي سوراري هدبا باية بسلة اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين amma babu ya ku bayan Allah, ya ku waɗanda a sama masu surutu, ku saurari hudu ba, saurarin hudu ba yana daga cikin sallah. Sallah a za a raka a hudu ce, aka mayar da jim'a raka a biyu tare da hudu ba, don haka wanda bai saurari hudu ba ya yi wasa, wanda ya wasa ba ya da sallah. Al'ummar musulmi a wannan jum'a shida ga watan jimadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da takwas ga watan goma sha ɗaya hudu mun haɗu a wannan birni na gumi garin da duk duniya ta ji shi albarkacin mujaddidin addini na wannan lokaci Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi kuma mun haɗu a wannan masallaci da aka samu sunan Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi wanda babanmu sarki yakin Gumi Alhaji Salim mai buhu ya gina Allah ya gina masa gida a aljanna babu shakka raye masallaci raya sallah da gina masallaci suna cikin manya-manyan manufofin shugabanci na gari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa alladhina yammakkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatu al-umur wa'inda idan mun ba su mulki mun ba su iko a cikin ƙasa abu na farko za su tsaye da sallah sannan za su sa a bada zakka sannan za su sa a yi wa'azi a hana barna a tabbatar da alheri wannan su ne manya-manyan manufofi saboda haka tsaye da sallah da gina masallatai na cikin manya-manyan manufofin addinin musulunci a irin wannan yanayi da zamu muke ciki za ka ji wani yana kushewa yana ta da wa'innan kuɗi da ya kashe ya gina masallaci ina ma da abinci ya saye ya raba mana da tsaye da addini da tsaye da rayuwa wanne ne ake yi wanne ne ake bari wanne ne aka hana wani ya yi su wane ne masu ciyar da mutane su ne masu gina masallacin duk lokacin da aka gina masallaci sai ka ji wani ya ce ai da wannan kuɗin da aka sha ka gina masallaci da abinci aka ba mutane idan mutane sun ci abinci ba su yi sallah ba ina za suna su wane ne suke ci da mutanen masu gina masallatai suwane ne suke ciyar da mutane masu kai mutane makka suwane ne suke gina masallatai su ne waɗanda duk wani aiki alheri za ka tara suna cikinsa duk watan azumi ya zo masu hali suka ɗauki nauyin tafsiri sai ka ji sun kashe kuɗi ga banza ga mutane na jin yunwa sannu sarkin yunwa ba ciyar da mutane kaɗai ne aiki alheri ba kuma ba ko menene za a bari don a ciyar da mutane ba to in ka ce a daina gina masallatai don a ciyar da mutane duk sauran bukukuwa da ake yi ana sharholiya ana kashe kuɗi su ma a bari a daina raba ma maroƙa motoci a daina fahariya da alfahari a hotel hotel ana kashe kuɗi har da gina gidaje da gina asibitota da gina gadoji da gina tituna duk a bari saboda a ciyar da mutane to wajibi ne ko bi a aje shi matsayinsa don haka bai ciyar da mutane ya ciyar da mutane alheri ne mai tona rijiya ya tona rijiya alheri ne idan gwamnati ta gina titi alheri ne idan wani attajiri shi ba ya zo ya gina shi ba alheri ne idan kuma an gina masallaci shi ba babban alheri ne to da yake mun faɗi haka dole ne mu yi jan hankali ga masu hali ga mawadata su dai waɗannan da ka gina masallatan sha ku yi ƙoƙari kuma ku ciyar da mutane babu shakka muna cikin wani hali na damuwa muna cikin wani hali na tsananin talauci ga hawa farashi ga tsadar kayayyaki abinci yana so ya gagari talaka a najeriya sai kalilan cikin mutane ga kaka abinci ta taho akwai abincin amma mutane ba su iya saya banda abinci komai ma ya yi tsada babu abin da bai ƙara kuɗi ba komi na cikin hauhawa kayan gini sun yi tsada bawan Allah yana so ya ɗauki gidan haya shi ma gidan haya ya yi tsada kayan aure sun yi tsada kuɗin wuta sun yi tsada man fetur ya ƙara tsadar abinci ba yau aka fara ba bari in gaya muku wani hadisi wanda aka ce ƙalan nasu ya rasulallah galas siru fasa'ir lana manzon Allah farashi ya hau ka sa iyaka ka tsaye da ‘yan kasuwa ka ce ga iyakai yadda za ku sai da komai mai manzo Allah ya bada ansa ya ce inna Allah huwal musa'il alqabidul basitur razzaq wa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi mazlamatin fi damin wala mal manzo Allah ya ce Allah shike sa farashi shike rikewa shike sakewa shine mai bada arziki yace ina so in hadu da Allah ba wani cikin ku wanda zai ce na zalunce shi a jininsa ko a dukiyarsa da wannan hadisi yake karantar da mu ko a wannan lokaci ana iya samun hawa farashi ko da ko zamanin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka ba wani ne yake kawo tsadar ba ba wani ne yake hawar da farashi ba aikin Allah ne sannan babu wanda zai iya magance wannan matsalar sai Allah don haka shari'a musulunci ba ta yadda a takure 'yan kasuwa a ce dole sai sun sayar da kayansu a ƙaidaddin farashi ba matuƙar ba hanya aka yi musu ta samun shi da wani ƙayyadaddin farashi ba kamar yadda ake ba fetur a da wanda a yanzu ake so shi ma a sake shi don haka kira na ga 'yan kasuwa su kuma su tuna da maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan ko rahim Allahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada manzo Allah ya addu'a yace Allah ka ji an duk mutumin da in zai sayar zai sassauta in zai saya zai sassauta shi ma mai saya ana so ya la'akari da dan kasuwar karka ce dole sai ya faɗi ya saida maka sannan idan ka je neman abu ya ka bashi kuma ka zan mai sauki ba mai tilastawa ba ba mai cewa sai an bashi lokacin da babu ba ya ku yanwa musulmi hawa farashi da muke ciki a Najeriya ba ta Najeriya kadai ce ba ta duniya ce gaba daya kwana na biyu da dawa daga kasar Saudiya tsakanin aikin hajji zuwa wannan tafiyar da nayi na tarar da kaya da yawa sun ƙara kuɗi so abin duk duniya haka yake amma mu matsalar mu babba ita ce karya daraja kuɗinmu da aka yi wannan babbar musiba ce haka idan ka amshi albashi a watan Jun abincin da ka saya na watan Julai wannan kuɗin ba za su sai maka shi ba idan kana ɗan kasuwa ka sayar da kayan ka kasuwa naira dubu uku ka sayar dubu uku da ɗari biyu in ka koma za ka tare ya koma dubu uku da ɗari biyar ma'ana sai ka yi ciko ka sake sauwa ka koma ƙara ɗari biyu in ka sayar sai ka koma ciko ka ƙara sawa wannan babban musiba ce wadda mu roƙi Allah sauƙinta kuma yi kira ga wanda abu yake ga hannunsu su yi iyakar ƙoƙarin su domin a gyara ya ku uwa musulmi an yi yunwa lokuta daban-daban an yi hawa farashi lokuta daban-daban daga cikin fitaccen wanda aka sani a tarihi akwai wanda aka yi zamanin sayyidina Umar ya kai ma mutane suna kwana da yunwa ba abin da za su ci dan kwadago yana fita ya yawo babu wanda zai dauke shi aiki kana lebaranci ba mai bukata aikin don ba mai kudin da zai baka wani matakai ne waɗanne matakai ne sai da na umar ya dauka abu na farko ya rinka hudu ba yana jan hankalin mutane ayi addu'a ki wannan musiba ce daga Allah sannan ayi sallah domin sallah tana kawar da musiba yace sannan a rinka kankan da kai ga ubangiji tare da haka ya rubuta wasiƙu sauran garuruwa a madina ne aka yi wannan bala'i ya aika wasiƙu ga gwamnonin shi cewa duk wanda adda wani abin tallafi ya aiko aka aiko raƙumi dubu ɗauke da abinci daga misra sham aka aiko raƙumi dubu biyu daga tsallakin teku aka aiko da gari da tufafi da mai da sauran ababen more rayuwa za ka kaɗan samu sassauci a haka sayidina umar ya rinka kwana yana sallah yana ta ya Allah kakka halaka al'umma annabinka a lokaci na ya kaurace ma jin daɗi gaba ɗaya ya ce ba zan ji daɗi ba sai ran da talaka ya ji daɗi ya kai ma cike shi na ruri yana kuka batnuhu yuqarqir yana ta qarqir aw la tuqarqir wallahi lan tazuqa ta'aman hatta yazuqahu al-fuqara yace cike ka koka ko karka koka wallahi ba za ka ci daɗi ba sai talaka ya ji daɗi bayan nan an yi fari an yi fatara iri-iri game da ibn tagribar da yake cewa a cikin annujumu zahira ya ce ƙarshen daular banu al'abbas ya ce azumal gala'o bi bagdad abinci ya yi tsada a birnin bagdad fi sha'aban hatta akalin jefawar raus sai da kan mutane na cin kashi busasshe suna cin mushe a dawa wa matu ala tariq wani ya bar garin su kafin ya je wani gari ya mutu saboda yunwa wa ukilatil kilab yace wallahi karnuka yanka su aka yakace wa bi'atil aqarib ar-rughfan mutum ya sai da gidansa da gurasa saboda ita bukatar shi wa haraba an-nasu ila buldan al-ukhra fa matu fi at-tariq yace mutane suka rika gudu suna kaura amma a mutu a hanya saboda mi saboda yunwa a wani wuri yake cewa daraba al-ghala'u aidan fi al-qarn al-khamis ba'd buldan al-muslimin kamis a karni na biyar bala'i na hauhawa farashi da yunwa da fatara sun yawaita a kasashen musulmi yace musamman masa wa hasala bidhalika halaku kaseer mutane da yawa suka halaka a dalilin yunwa wa ukilatid dawab allati la tu'kal aka rinka cin dabbobin da ba a yadda a ci su ba وكانت الغلاء وكانت الاقوات في غايه القله والغلاء yace abinci ba abin da yake tsadarsa wa mata kasirun minan nas mutane suka yi ta mutuwa hatta mata fi shahri safar wahdahu 130000 yace a watan safar kada an kirya a kasar masar mutum 130 suka mutu saboda bala'i ba wannan tarihi ba da dadde kadai ba tarihi na kusa kusa an maimaita shi anan kasa Hausa an yi fatara lokuta daban-daban akwai wani malami bai daidai da rasuwa ba Dr. Aliyu Kwari Allah ya ji kansa na sashen tarihi na Jami'ar Usman Dan Fodio ya wallafa digirinsa da digirgir akan tarihin yunwa da talauci a ƙasa Hausa ya kawo abubuwa masu tsananin ban mamaki wanda hankalinku bai kusan ɗaukar su ya ba da labarin yunwar shago wadda aka yi da 1940 zuwa 1947 kusan shekaru 84 da suka wuce da aka anan akwai waɗanda lokacin an haife su aka zo aka yi muɗa 1954 su sarki yaƙi na jin suna da rai suna da wayo ni kaso in ce shekaru 70 da suka wuce aka zo aka yi yunwa 'yan gusau me yasa ake kiransa 'yan gusau ba a gusau aka yi yunwa ba gusau nan ne mafaka mutanen katsina suka samu wannan yunwa yan gusau saboda me saboda nan suke nufatuwa don ake nan ake noman gyada da auduga don haka sai mutum ya taho yayi tirkici abin da ake ce tirkici a lokacin ka noma ka zo ka isku wuri ka noma na mai shi a kowane dame goma ka bada tara ka dauki guda to gusau dai kaga samun baka tai ka samu mafaka shi yasa ake kiranta haka yunwa a nan ƙasar ta kai ma ana tono ramin tururuwa don a tsinci gero ana cin ciyawa in kuna jin wata unguwa da ake cima runjin sambo a sakkwato unguwa ce musamman da aka yi ta don tirkici saboda baƙi masu tahowa su taimaka wajen doma kai jama'a labarin yana da yawa me yasa nake kawo shi don kada mu ɗauka cewa ai wani ne ya kawo mana bala'i Allah yake kawo shi lokacin da ya ga dama kuma gare shi ake komawa ya ɗauke shi ‘yan kasuwa ina ba su shawara a wannan hali da muke ciki su yi ƙoƙari su taimakin jama'a ba ta fuska kawai ɗiba kuɗi a basu ba koya musu kasuwanci musamman masu sana'o'i na hannu irin ƙira irin jima irin rini irin ɗunki irin saƙa abubuwa da yawa da waɗannan na zamani nan kuma akwai rawar da gwamnati za ta taka gwamnati ta yi ƙoƙari ta yi empowering mutane ta fuskar koya musu sana'o'i da ba su jari da girma gwamna na san duk irin ƙoƙarin da kake a wannan fage amma ina son ka sani ba za ka kubuta ba sai lokacin da matsala ta warware ‘yan kasuwa su rage da gaske ribar da suke ci idan ma mutum hali ya isye shi ya rika sayarwa a yadda ya sau don ɗaya sauwa kama mutane idan kai sadaka irin wannan wanda ba wanda ya santa sai Allah to ana sa ran ta zan dalilin samun aljanna gare ka wata dattijuwa ta shigo super store babba irin mai tsada da daraja tana neman bargo na rufa sai ta tambayi mai kula da store bargo nake so sanyi ya kama ashe ya santa bazawara ce ƴaƴanta bakwai ba mai kula da ita sai ce bargo kamar na nawa kike so hajiya ta ambaci kuɗi kamar ta ce kamar na dubu goma ta ce aiko ina da mahu sauki na dubu ɗaya da ɗari biyar biyar ya kai ta wani ya gwada mata irin bargunan nan na ƙasar waje masu daraja sai ce kuna ku kiki takwas sai ce kin kawo dubu goma ina bar miki waɗannan guda takwas ba ka taso da ce bargun dubu ashirin da biyar za ka sai da mata dubu ɗaya da ɗari biyar ya ce in na ce kyauta zan ba ta ko sadaka fuskar ta za ta canza ba ni son ta ji kasawa ina son ta ji da kuɗin ne ta saya ran da duk ta gano yana da daraja ta san alheri ne ya kai mata kuma shi wannan ne don shi ya sani ya an kasuwa kai koyi da irin wannan mutane mai saye idan mai hali ne ya daina ciniki da mai saidawa sai ka zo ka tarar da attajiri yana ciniki da mai yankan akaifa ya tsaya da jif ya tare bai tura baro dauki da doya ya yi juwul juwul ya wahala yana neman shiriba dubu uku yana ta tsakaninka da Allah da kasuwa ina ruwanka da doyar sauta ka ba shi riba bawan Allah ka taimake shi saboda Allah makauci ya taimaki makaucinsa duk wanda Allah ya ba hali ya taimaki makautansa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce wanda ya zo a sahihu targhib wa tarhib shi ne hadisi na 2564 yana cewa kan min jarin muta'alliqin bi jarihi yaqulu ya rabbi sal hadha lima aghlaqa babahu anni ranar alkiyama da yawa makauci zai cimimuyo wuyan rigan makaucinsa ya ce ya Allah ka tambayewa ne don me ya rufe mini kofarsa yana da hali amma ni zauna da yunwa to ya ku yan uwa mu sani inna ma al'usri yusra Allah ya yi alkawarin sauki yana nan tare da tsanani don haka al'umma a fito a yi ta sadakoki a yi to a yi ta addu'a a yi ta roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana sauki manyan 'yan kasuwa su yi koyi da arrajihi su yi kwai da sayidina Usman shekaran jiya na yi sallah masallacin arrajihi da ke birnin makka ranar lahadi nan na yi sallar isha'i masallaci ne ka tafere abinda ke kewayensa five star hotels ne wajen guda hudu gaba ɗaya wakafi ne ga masallacin sheraton babban wannan wato kamfani na hotel-hotel na duniya shi ke gudanar da ɗaya daga cikinsu five star hotel ne amma wakafi ne ga masallacin rajihi ya yi sadaka wadda tun zamanin sai da na wasu ba taɓa irinta ba abin da ya yi sadaka da shi dala za ta kai miliyan dubu uku da wani abu ila ma na rage cikin fikas ɗin ila akwai zero gaba to amma bai talauce ba gagarkuwar sakkwato nan kwanan nan tsohon gwamna ne shekararsa goma sha bakwai da barin mulki amma ya hito da naira miliyan dubu ya ce a raba ma bayan allah a yi ayyukan alheri to irin waɗannan su ne abin koyi in kana da dubu ɗari ya sadaka da dubu goma ka gani nawa Allah zai kawo maka annabi sallallahu alaihi wasallam ta ma naqasa malun min sadaqa wa ma zada Allahu abdan bi afin illa izza wa ma tawaza'a lillahi ahadun illa rafa kun yi sadaka Allah bai rage mai dukiya ku gwada ku gani yan kasuwa ba ina nufin manyan mai yan kasuwa masu miliyoyi barkatai ba a'a kai ma ɗan kasuwa mai jarin dubu ashirin mai shayi kana da burodi talatin gwada kullum kai sadaka guda ka gani sai sun kai hamsin daga haka sai ka buɗe kamfanin burodi matsalar mu ta biyu bayan talauci da muke ciki da hawa farashi kowa ya sani ita ce matsalar tsaro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya wayi gari yana da aminci a inda yake baya tunanin za ka masa hari sannan yana da lafiya ga jikin shi yana da abincin da zai ci a yau manzo Allah ya ce da shi da sarakai duddai yau kamar an tara masa duniya gaba daya shi yasa Allah ta'ala ke ta quraish ali ila fi quraish ila fi murhilat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf to yana cikin alamomin tashi alkiyama yawaitar tashin hankali da zubar da jini da ƙetare iyaka babu wani muhalli a duniya yau wanda yake zaune lahiya tsaf amma jihar zamfara abin babu kyawun ji babu kyawun gani ga mai albai girma gwamnan jiha nan ga masu daraja da alfarma sarakunanmu ga al'ummominmu nan kowa ya shaidi abin da ake ciki kuma mun yi amanna a cikinmu ne wasu ke kulla mana sharri a cikinmu ne wasu ke finansin yan ta'adda suna ɗaure musu gindi a cikinmu ne ake samun informant da za su ce ku je gidan wani ku je gidan wani ku je gidan wani al'umma mu tuba mu koma ga Allah matsalan tsaro a Najeriya daban take da sauran kasashe kuma tsakani da Allah mun ni musamman ina sane da duk kokarin da mai girma gwamna yake yi kwanan nan sun yi wani zama rufaffe gwamnonin arewa da shugaban kasa yan jarida ba su wurin bale su faɗa muku amma gwamna ya buɗe wuta ba shugaban kasa da irin matakan da yake ganin wajibi ne a ɗauka to amma Allah ya taimake ka ka sani wallahi ba ka kubuta matukar ba a dakile ta'addancin ba saboda me saboda kai ka fito ka san da matsalan nan ka fito kace mutane ku zabe ni ina iyawa ba ka ka ci gaba da dagewa ka ci gaba da dagewa matsalolin nan ba kai ka kago su ba ba ka ka haifar da su ba gadon suka yi amma kuma tun da Allah ya baka iko wajibi ne ka jajirce kai iyaka ƙoƙarinka talaka sun nuna maka tsananin so sun kyautata maka zato sun yi fata alheri gare ka an gwadi iko talaka ya gwadi ƙuri'a saboda yana son ka to don Allah ka saka musu da alheri duk uzurin da zaka bayar yana yiwa akwai shi lalle jami'an tsaro ba hannunka suke ba lalle wannan matsala ta tsaro ta yi kamari lalle manyan ƙasa suna ɗaure mata gindi amma Allah ya tabbaki ka ba wanda zai saurari uzurinka kai dai ka ci gaba da dagewa kuma ka koma ga Allah ka kashi dare ka yi sujuda ka ce ya Allah bani iyawa ka taimake ni wallahi Allah zai taimake ka Allah ya taimake ka kai kokari kai kokari ka kafa tarihin lokacin ka matsala ta kai karshe ba za ka iya wannan kai kadai ba sai kana neman shawara sai kana bude kofofinka ga dattijai da iyaye da jagororin al'umma da malamai da sauran shugabanni ka zauna ka kwantar da hankali Allah ya taimake ka ka kira su gungu-gungu gurub-gurub ka kira su ɗaiɗaiku ka zauna ka shawarce su wallahi akwai mafita kuma Allah zai baka ita daga ƙarshe yana da kyau mu sani ya ku al'umma babu sanda za mu zauna lafiya Allah ya bari mu samu kwanci hankali idan muna tsokanarsa muna jawo hushinsa muna yawan ma'asi muna yawan kaba'irai duk wani shugaba ya jajirce ba zai iya ji da mu matsala ba matukan mu mu shirya da Allah ba mu dukkan mu mun san irin sabon da muke jihar Zamfara ita a jagoran ɗabbaka shari'a a Najeriya a yau ina ayyukan hisba suke ina ayyukan shari'a sun ka kwana ya girma gwamna a sake jajircewa wallahi babu abin da zai kawo zaman lahiya kamar ɗabbaka shari'a shi yasa rahoton da muke samu a yau duk duniya babu inda ke da zaman lahiya inda ke da kwanciyar hankali inda za ka hau titi baka tunanin komai gaba ƙasar saudi arabia saboda mi saboda ɗabbaka shari'a jihar zamfara ta yi suna ƙwarai a duniya saboda mi saboda shari'a da girma gwamna a dawo da aiwatar da shari'a bisa tsakani da allah wallahi za a ga canji allah maɗaukin sarki ya taimake ku Allah ya taimake ku Allah ya kawo muku aminci mu kuma al'umma mu taimake ku da addu'a mu taimake ku da kyakkyawan zato mu kyautata harsunan mu gare ku haramun ne talakai zagi shugaba ko akwai adawar siyasa haramun ne shugaba inuwar Allah dai a cikin jama'a abin yi shine Allah ya shirya shi Allah ya taimake shi Allah ya kama masa ko yayi maka ba daidai ba direban motar ka ne in kan lane shi in motar ta faɗi wa shiga uku a ba ni ba ni ba ni ciki Allah ya saukar da aminci ga wannan gari mai albarka mai martaba sarkin mafaran sarkin mafaran gumi haka yake koko ya kure da sauran sarakunan mu da girma gwamna da yan tawagarsa baban mu Alhaji Salimu Bugumi duk Allah ya saka muku da alheri bisa ga abubuwan da kuke yi muna roƙon Allah ya ƙara ba ku haɗin kan talakawan Allah ya saukar da aminci a jihar Zamfara da Sokoto da Katsina duk sauran Najeriya ya Allah yadda tashin bam ya zama tarihi a Najeriya Allah ka sa banditiri da ke dafe su koma tarihi Allah ka maida mu da amincin ka ba mu ikon tuba da gyarawa zuwa gare ka wannan aiki da Alhaji Salihu mai buhu gume Allah ka karɓe shi kayi alƙawari ko gina maka gida saboda Allah don a yi sallah za ka gina masa gida aljanna Allah ka cika masa wannan alkawari Allah ka bashi masu gadonsa cikin zuri'arsa Allah ka yawaita mana irinsa Allah ka kare shi daga shirin masharanta da mahasada Allah ka bashi lafiya ga jikin shi Allah ka bamu ikon gama lafiya da mu da shi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم cikin masallaci ya cika da yawa sosai wasu su rage su fita waje su samu don a yi sallah cikin natsuwa saboda Allah